علي من الشيطان الملعون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa da yaddarsa ya ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake kiransa masallacin ibn taimiyya da ke kan titin wato sule katagun da ke cikin garin azare inda muke gabatar da darasi ko karatu a cikin wannan littafin da ke gaba gare mu in ba a manta ba sunan littafin kam sami'a siffa min siffati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato siffofi guda ɗari biyar daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam in ba a manta ba mawallafin littafin su ne Mustapha Qasim ɗaɗɗamine ne Mustapha Muhammad Mustapha Qasim ɗaɗɗawi wato sunan wato mawallafin wato littafin ababin misali yau gabar da za mu tashi shine gabar da malam ya mata take da cewa hadayu sallallahu alaihi wasallam fil hudud wato shiryar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin abin da ya shafi wato haddi siffofin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin abin da ya batar wato na haddi me haddi shine tsaye da wani hukunci a wani wanda ya aikata wato wani laifi kamar yadda suka ce abin da ake nufi da haddi a yaren larabci shine almanu wato hani ana ce masa hududullah ai maharimuhu shine ababen da Allah maɗaukakin sarki wato ya haramta allati naha anil biha wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana wato a aikata ta ana kiranta wato hududullah shi yasa ma Allah maɗaukakin sarki yace tilka hududullah fala taqrabuha wancanen ku abin nan iyakoki ne ko ababen da Allah ne ya haramta su fala ta ƙarabu kada ku yadda wato ku kusance su to abin da ake nufi da shi had wato a shari'a shine uqubatun muqaddara wata uquba ce wacce take abin wato kaddarawa fi shar'i wato a cikin shari'ar wato musulunci li ajali haqqillahi ta'ala za a gabatar da wannan hukuban ne ba dan komi ba saboda Allah madaukakin sarki wakila waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da alhaddu shine uqubatun muqaddaratun shar'an wato wata uquba ce wacce take a bar kaddarawa wato a shari'a fi masiyatin wajen aikata sako idan mutum ya aikata sako wato a gabatar masa da wannan uquba litamna fi uqu'i misliha domin wannan uqubar ta hana aikata kwatankwacin wannan saƙon wato nan gaba idan wani ya aikata wani saƙo ya yi irtikabul ma'asi sai ya ga an azabtar sai aka azabtar da shi to wani idan ya gani shi kuma zai jimi tsoro a babu misali to ba zai aikata wannan aikin ba shine wato abin da ake nufi da alhaddu wanda jam'insa kuma shine wato alhudu dalilin da shari'a ta halatta wato yin wato ashar'u shine ko kuma dalilin wato yin alhaddu shine littafin Allah da hadisin manzon da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma haduwar malume wato akai malai ce faqad qarrara alquran was sunna aluqubat lil jara'im haqiqa alqurani ya tabbatar kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun tabbatar yin uquba ga waɗanda suke aikata wato jara'im wato laifufuka a babin wato misali wal ma'asi da kuma wato sabo duk wacce take alma'ina wacce take ayyananniya wanda shari'a ta ayyana ta ka sharbil kamr ko ka shurbil kamri kaman shan giya cewa wanda ya je ya sha giya qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tana da uquba da za a yi masa sannan kuma wazina wanda ya je ya aikata zina a babin misali wa faraka da kuma wato sata duk waɗannan waɗansu ne daga cikin waɗanda ake tsaye da uba ga mutumin da ya je ya aikata wato ɗaya daga cikinsu ba don gomi ba wai gani ga wani ya ishi wani wato tsoron Allah yana daga cikin hikima da malamai suka ce wajen tsaida wato haddi ba don komi ba shine wato tashari ne ko kuma zai kace alhikimatu fi tashari'il haddi hikima wajen wato shar'a menene wajen shar'anta wato yin wato alhudud yace inna ma shuri'at hududu jazaran lil nufus ba komi bane ba yasa aka hukuntar da yin wato haddi sai tsawatarwa wato garai idan aka bar mutane sagaga ba tare da wani wato ukuba ba to mutane za su yi ta aikata abin da ransu yake so ne amma idan mutane suka san idan mutum ya aikata abu kaza za a masa wato kaza to wannan aikata wannan kaza din da za a masa sai ya hana shi wato aikata wato wannan laifin shine malam ce anirtikabil ma'asi zai zamo kamar tsawatarwa ne a rai wajen aikata abin da yake wato laifuffuka ne wa ta'addi da kuma ta'addanci ala hurmatin lahi ta'ala a bisa abin da Allah maɗaukakin sarki wato ya haramta shi kuma sannan shi wafil hudud ta tsahirun li'abdi sannan a cikin haddodi akwai tsarkake wato bawa fi duniya wal akira a duniya da lahira duk wanda ya aikata wani laifi sai aka tsayar masa da haddi to wannan haddin da aka tsayar masa ya wanke shi a duniyance ya wanke shi mi a lahirance kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka manzon Allah wata rana yana cewa sahabbansa bayi'uni ala Allah tushriku billahi shay'a kumun mubaya'a akan cewa ba za ku hada Allah da kowa wato wajen bauta ba wala tusriqu sannan kuma ba za ku yi sata ba wala tazunu sannan kuma ba za ku yi zina ba wala manzon Allah ce wala taqatuluna auladakum sannan kuma ba za ku kashe wato ƴaƴanku ba wala ta'tuna bi buhtanin tabtarinahu baina aydikum wa arjulikum sannan kada ku zo da wani kiran ƙarya wanda zai halatta abin da yake tsakanin hannuwanku da kuma wato ƙafofuwanku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa musu haka sai ya ce wala ta'asau fil ma'rufi sannan kuma kada ku saƙa min a cikin abin da yake wato alma'arufi ne wato kyakkyawan aiki sai manzon Allah ce wa man waffa minkum duk wanda ya cika wannan abin bai hada Allah da kowa wajen bauta ba sannan bai yi wato sata ba sannan bayan bai yi sata ba sannan kuma bai kashe wato ‘ya'yansa ba sannan bai aikata zina ba sannan bai zo da wani kere na ƙarya ba wanda zai halatta abin da yake tsakanin hannuwansa da ƙafofuwansa sannan bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai manzon Allah ce to fa ajruhu ala Allah ladansa yana wurin Allah madaukakin sarki Allah wato zai bashi mi wato lada sai ya ce faman asaba min zalika shay'an amma duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan in ma ya yi sata in ma ya kashe wato ɗansa in ma dai ya yi zina ko kuma a babin misali ya zo da wani kiran ƙarya wanda zai halatta abin da yake tsakanin hannayensa da ƙafofuwansa ko ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'uƙiba bihi fi duniya sai aka masa uquba a duniyance yayi sata sai aka tsayar masa da haddi yayi zina aka tsayar masa da haddi ya kashe ɗansa a babin misali aka tsayar masa da haddi duk da mu ji anan gaba hukuncin wanda ya kashe wato ɗansa ko kuma ya saba wa manzon Allah akan wani abu sai ya tuba sai aka kama ko kuma ya saba wa manzon Allah sai aka tsayar masa da haddi a duniyance sai manzon Allah ya ce fa huwa kaffaratul la wannan haddin da aka tsayar masa ya zamo kaffara a kansa a lahira Allah ba zai tayar da maganar ba ta riga ta wuce iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an amma duk wanda ya aikata har ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko sata ko zina ko abin da ya kama da haka sun masa tarahun lahu sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya suturce shi a duniya gashi ya aikata zunubin amma kuma Allah madaukakin sarki bai kaddar asirinsa ya tonu ba ko da ya mutu bai tuba ba ya je gaban Allah madaukakin sarki sai manzon Allah ce wa huwa ila wa huwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa huwa ila Allah to al'amarin sa yana wurin Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama ya masa rangwame akan abin da ya aikata wa in sha'a aqabahu idan kuma Allah din ya so ya masa ba. amma malamai suka ce gairar shirka amma banda shirka ita kan shirka idan mutum ya je gaban Allah da ita ita kan babu wani in sha'a afa anhu in sha'a mi aqabahu shi direct ina zai shiga wuta saboda inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk laifin mutum idan ya je gaban Allah Allah zai iya yafe masa amma banda mi wato shirka wato ababin misali to wane ne yake da ikon tsaida wato haddi akan mai laifi kowa da kowa ne zai iya tsaida haddi ba kowa da kowa bane ba zai iya tsaida haddi shi yasa ba kowa da kowa bane ba aka bashi wato hukunci a hannunsa ba shi yasa yana daga cikin littafin Imamu Ahmad bin Hanbal as-Sunnah ko ka ce usulin sunna wanda ɗansa ya ɗauka ya masa wato sharha wato abdullahi nasa ya ce yana daga cikin aƙida na ahalin sunna wal jama'a cewa idan wani ya zo zai masa ta'addanci ya kare wato kansa idan ya kashe shi to ya yi shahada idan shi kuma ya kashe ɗan ta'addan babu komi a kansa ai ya kashe shi ne don kare mi kansa a babin misali sai ya ce amma idan ya bar inda yake ya bar masaukinsa ya fita la'alla gidansa ne shagonsa ne wurin zamansa ne sai ya tafi to yanzu kuma ba haƙƙinsa ba ne ba bayan ya masa ta'addanci ya bi shi ba haƙƙin wane ne haƙƙin hukuma ne ta bi masa wato kadunsa sai ya je ya faɗa wa shugaba wane ya zo gidana ya mun ta'addanci kuma ya fita shi kuma shugaba sai ya sami a nemo shi cewa wane ya zo gidana ya mun sata kuma ya fita da haka sai hukuma sai ta je ta nemo shi ba shi zai je ya nemo barawon ba ya fita la'alla ya zo ya ta suburbaɗin sa ya ta dukansa ba wannan ba hakkinsa ba ne ba hakkin wane ne wato hakkin hukuma ne wato hakkin wato shugaba ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zamo shugaba a cikin mutane shi yasa shugabanci a cikin mutane yana da muhimmanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu li salasin fi filatil ardi illa amaru ahadahu baya halatta ga mutane guda uku a bayan ƙasa har sai sun umarci ɗaya daga cikinsu ya zame musu shugaba cewa ga mutum uku suna zaune a gida ɗaya ga mutum uku suna zaune a wuri ɗaya wurin zamansu ne na dindindin ga mutum uku tafiya ta kama su abin hawa to dole sai sun ce ɗaya daga cikinsu shine shugaba kuma idan ya ba da umarni matuƙar bai saba wa Allah ba za a masa ɗa'a idan ya hana shi ma matuƙar bai saba wa Allah ba shi ma za a yi mi a hannu to haƙƙi ne na irin shugaba shi ne yake tsaye da haddi ko kuma wato na'ibinsa wanda yake shugaban ya sanya shi a mazannin wato wakilinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin da kansa yake tsaye da wato haddi idan wani ya aikata wato wata jarima wani sa'ilin kuma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana wakiltarwa ne a tsaye da haddi ɗin kamar yadda wata rana ya taɓa wakiltar da Anas bin Malik da wani mutumi ya zo ya ke faɗa wa manzon Allah cewa matarsa ta aikata zina sai manzon Allah cewa Anas bin Malik ka yi sammako ka je wurin matar wannan har idan ta yi itirafi da abin da ta faɗa cewa ta aikata wato zinan na to farjin ha wato ka jefe ta kenan manzon Allah ya tura wakili ya je tsayar da mi haddi akan matan nan har in ta tabbatar da cewa wato ta aikata mi zina a babin wato misali to abu na gaba shine wajibcin wato da wannan haddi din wato a tsakanin wato mutane wajen aikata wato ma'asi da suka aikata ba dan komi ba ra'adal minane dara'an ko rada'an lil domin wato jan kunne ga waɗanda suke masu saɓon Allah subhanahu wa ta'ala a babin wato misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa iqamatul haddi fi hududillahi khairu ina laila fi biladillahi a tsaye da wani haddi guda ɗaya na Allah maɗaukakin sarki yau a samu wani ya yi ban sunansa sata a yanke masa hannu ko a samu ya yi a masa bulala ko ya yi wa wani wani ya yi wa wani ƙazafi shi ma a masa bulala ko a samu wani ya sha giya a masa bulala wannan kaɗai iji manzon Allah ya fi iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ruwan sama na kwana arba'in a cikin wato garin ruwa subhanahu wata'ala duba alkhairin da ruwan sama yake zuwa da shi to zai da haddi guda ɗaya tallin tal ya fi ruwan sama na kwana arba'in alkhairi iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ne ma haramcin shafa'a akan haddi wato ya zo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu ji nan gaba wata mata daga cikin wato kuzaimiya ta taɓa yin wato sata kuma tana da daraja a cikin ƙabilar larabawa aka rasa wane ne zai je yi magana da manzon Allah sai aka ce ba wanda zai iya zuwa yi magana da shi sai usama bin zai sai suka je suka samu usama bin zai don ya je yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da usama ya zo ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi sai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta canja sai ya fi shi yake ce masa a tashfa'u min haddin min hududillah yanzu ka zo kana neman ceto ne a wani haƙi daga cikin haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau mumbari yake faɗa wa mutane cewa ku sani inna ma a halaka man kana qablakum ku sani abin da ya halakar da waɗanda suke wato gabaninku shine idza saraqa minhumul sharif idan mai daraja a cikinsu ya yi sata tarakuhu sai su ƙare shi wa iza saraka min humud da'if idan kuma mai rauni ya yi sata a cikinsu sai ya ce mi a ƙamu alaihi hadda sai su tsayar masa da haddi kamar yadda ake a najeriyanci a yanzu idan ɗan wane ya laifi ba za a tsayar masa da haddi ba idan ɗan allaji shehu ya yi ba hukuma ba za ta kama shi ba in ba a yi sa'a ba ma sai a je a karɓo masa takardar taɓin hankali a asibitin mahaukata a ce ba shi da mi amma idan ɗan malam shehu ne ya yi sai a kama shi sai a ɗaure a babin misali a ce ai ya yi kisan kai sai an masa ɗaurin ɗaurin rai to wannan ɗabi'a ce da waɗanda suka gabaci wannan al'umma ta manzon Allah cewa mai daraja ba a tsayar masa da haddi sannan talaka sai a tsayar masa da haddi sai manzon Allah ya kada baki ya faɗa musu ya ce wa aimullahi na rantse da Allah lau fa'imatu binta muhammadin sarakat laƙaɗatu ya daha ya ce wallahi da fa'imatu ‘yar gidan muhammadu za ta sata sai na yanke mata hannunta haka manzon Allah ya faɗa sai ya tauna tsakuwa don aya ta jimi ya ci tsoro a babin musari don haka haramun ne mutum wani ya je ya yi laifi ya je yana neman wato cetonsa haramun ne a musulunci shi yasa da ali bin abi dalib yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba'a kalmati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ni waɗansu kalmomi guda hudu daga ciki yace la'anallahu man la'ana walidai Allah ya tsine wa wanda ya tsine wa iyayensa la'anallahu man tagayyara minaral arabi Allah ya tsine wa wanda ya canja gurbin ƙasa wato ya canja bikon ko iyaka ta ƙasa sai ya ce la'anallahu man zabaha li ghairillahi Allah ya tsine wa wanda ya yanka ba don Allah ba sai ya ce la'anallahu man awa muhdisan Allah ya tsine wa wanda ya bawa mai laifi mafaka cewa ka san mutumin laifi yayi ana neman sa za a tsayar masa da haddi la'alla sata yayi kuma mutum sai ya goyi bayansa. la'alla ya ɓoye shi la'alla ya ɗauka masa lauya la'alla la'alla la'alla duk wanda ya aikata wannan da nassin hadisin manzon Allah cewa shi tsinanne ne don haka haramun ne haramun ne mutum ya laifin da za a tsayar masa da haddi kaga cewa ko kaga lauya wai yana kare mutumin da mu muhimmancin wanda ya zagi ne ukubar wanda ya zagi manzon Allah cewa an kama mutum ya zagi manzon Allah an tsayar masa alkali ya tsayar masa da hukunci ta kowane irin hali a kashe shi an yi a garin nan amma da aka kai shi kurkuku ana jira cewa hukuma daga sama ta sa hannu a kashe amma daga ƙarshe sai aka ɗauki lauya lauya ya tsaya sai da ya ga ya fitar da shi ya goyi bayan wanda ya zagiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babin misali wannan haramun ne a musulunci kuma ba dan komi bane ba ake ka ake shar'anta wato haddodi da kisasi ba don a rayar da jama'a rashin wannan ban sunansa haddodi da kisasin shi yasa ta'addanci yawa ba ji haka kawai wani a ɗan kasuwar mu makwancinmu a kasuwa wani ya hau doki da daddare ya doke shi ya mutu ba da mutane sun san ana yin kisasi da irin wannan idan wani ya kashe wani mutum ba zai hau babur babu abun fitilla da daddare ba ba zai hau doki babu fitilla ba ko da shi dabba ce ba shi da na'urar da za ta kunna wuta a jikinsa a zai samu cocilan yana haskawa alamun cewa shi ya hau kan mi ya hau doki a babin misali eh to ka gani shi yasa shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala kun fil qisasi hayatin ya ulil albabi la'allakum la'allakum tattaqu yace wala kun yana gare ku fil qisasi a cikin qisasi in dai za a yi qisasi wanda ya wannan ta'addanci shi ma a masa wanda ya wannan shi ma a masa Allah ya ce a cikin sa akwai rayuwa wani ba zai kashe wani ba ya Allah madaukakin sarki yace ya ulil albabu ya kuma abuta hankula Allah ya yi haka ne ce la'allakum tattakuna tabbas za ku samu wato takawa inji Allah maɗaukakin sarki kuma Allah yake hakaitowa don gane da abin da ya wajabta wa wato bani Isra'ila a cikin littafin su na at-taura yace wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs mun wajabta musu a cikin littafin at-taura awa a yahudawa annan nafsa bin nafsi duk wanda ya kashe wata rai shi mami a kashe shi ija Allah maɗaukakin sarki wal aina bil ayin duk wanda ya cire ma wani ido shi ma a cire masa ido ija Allah sai Allah ya ce wal anfu bil anf wal anfa bil anfi duk wanda ya kwakwale ma wani hanci shi ma a kwakwale masa ni hanci sai Allah ya ce wal uzna bil uzn duk wanda ya cire ma wani kunne shi ma a samu aska a fille masa nasa kunnen iji Allah sai Allah ya ce wasinna bisin duk wanda ya cire ma wani haƙori shi ma a cire masa mi haƙori iji Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce wal juruhu qisas sannan a cikin sauran raunuka kuma ayi qisasi wanda ya yanki wani da wuga shi ma a yanke shi da ba a samu yan boda ba da ba a samu ba wani dan boda ya yanki wani ya huda masa ciki shi ma sai aka ce to shi ma bari za a yanke shi ko kuma zai biya diyar wannan ji masa raunin da ya yi da mutane da su yi takatsantsa a babin misali to amma saboda an bar sa gaga mu kuma yanzu a ƙasar Hausa Fulani daga an yi abu shikenan Allah ne ya aiko Allah ne ya aiko Allah da ya kaddara shi yace ayi kisasi shi yace kuma a biya diya ai ya san da kaddarar ta sai ya faɗi wani abu ba haka bane ba yawa shi yasa da ƴan homa homan nan duk ba za su dinga yin gudu ba ka shiga homa zuwa Kano a babun misali ka je kawai dan ya ga fasinja ya je ya shiga obatakin ya wuce na gaban sa ya je ya taka biriki in ya so na gaban nasa ya zo ya buga masa a gadan bayan sa ba haka suke yi ba ka ga kamo dan homa an yi accident ya kashe mutum shi da bakwai a cikin mota duk da ba za su dinga yin haka wallahi amma rashin daukan mataki na shari'a shi yasa duk muka zama dan ta'adda ko kaga waɗannan yaran masu gyara wannan jitan ɗin sunansu ma ɗan tuna mun sunansu wane ne yan ba yan bodar ba kwarawa kwalawa ne ko kwarawa kwarawa kaga ya cire ya samu wani jitan ko abin nan ya sa an sa masa silansa kawai ya zo ya fantamo anguwa a guje duk yaron da ya kaɗe shi kenan shekaran je wani yana bani labari ya ce wallahi wani yaro da aka bige shi da mashin da ya ki faɗa min inda yaron ya tafi ya je ya zube ya yi daga nan zuwa wajen waccan fila ɗin yara kuma yaron ya tashi yana cewa a kai shi asibiti su kuma suna cewa ai bai ji ciwo ba ai baka ji ciwo ba suka zaro ashirin ko goma suka ba shi kawai suka hau suka tafi kayan su kawai in ya ji ciwo masu ba damuwarsu ba ne duk rashin ɗaukan mine ne rashin wato ɗaukan mataki ne na hukuma su kuma jami'an tsaronmu da allah maɗaukakin sarki ya kiltar da su akan al'amarin su damuwarsu a yi laifin ba damuwarsu a hana laifi ba wannan shi ne damuwarsu idan an yi laifin ai sun samu na sun samu na namun miyan gidansu za ka ji jami'in tsaro ne hukuma ta ba shi yunifon ya saka don ya tsaya a wajen da ba za a yi ta'addanci ba ko a yi aran hannu ko a yi abin da ya kama da haka ba sai ya sa ɗauko wata fasinal shat sai ya ɗora a kan yunifon ɗin yadda ba za a gane shi ba sai ya samu wata kwana sai ya tsaya ga sunan suna yi a bakin tasha sai ka karya ko kwana kawai sai ya taso sai ya riƙe kan mashin ɗinka sai ya kashe ignition ɗin ka yi laifi me yasa ba zai tsaya akan kwana ba da uniform ɗinsa in ka ganshi ka zo zaka karye ko ka ji tsoron ta'addancin ka juya ka koma ba amma su ba damuwarsu ba ne su abin da za su samu a aljuhunsu ne ba su san cewa kuma Allah maɗaukakin sarki amana ya ba su ba kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye su akan amana Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kuma manzon Allah ya ce amana da a suranta ta a mata gangar jiki a jefa ta cikin wutar jahannama can ƙasa duk wanda ya ce ta manzon Allah sai ya ce to aje ya je ya ɗauko wannan amana sai ya kinki mota ya zo dab da zai fita sai ta sullube sai ta fada shi ma sai ya koma sai ya fada haka zai kai saboda an bashi amana bai mi ba bai lura da amana ba a kansa hukuma ta ɗauke shi don ya kare masu ta'addanci ya hana su ta'addancin amma shi kawai abin da zai samu a aljufinsa shi ya damu da shi ba damuwarsa cewa mi ba ta'addancin ba shi ne kyau wannan laifi ne Allah maɗaukakin sarki wato ya hana ce sa Allah ce wal juruhu qisas a cikin raunuka wato akwai qisasi ija Allah sai Allah ce faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratullah duk wanda yayi sadaka aka masa wato ta'addanci ko aka cire masa kunne ko hanci ko aka masa rauni sai ya ce ya yafe to wannan yafiyar da ya yi to fa huwa kaffaratullah ya zamo kaffara ga wanda ya ta'addanci shi yanzu ba za a cire masa kunne ba yanzu ba za a raunatar da shi ba ko ba za a ce biya diya ba daman mai haƙƙi ya riga ya ce ni ya riga ya yafi a babin musani shine fa huwa kaffaratullah sai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimuna duk waɗanda ba su hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba waɗannan su ne azzalimai iji Allah madaukakin sarki dan haka rashin bin dokokin Allah madaukakin sarki shi yasa muka wayi gari muka samu kanmu wato a cikin irin wannan hali na ta'addanci da da da kullum kuma karuwa suke ba ni suke yi ba wato ba raguwa suke ba Allah madaukakin sarki ya bamu ikon bin wato dokokinsa mala yace yana daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wato haddi shine kana yaqatul shine gaba ta 400 wato da daya yanzu sauran musuffa 90 da nawa 99 cewa kana yaqatulu ibnan idza qatala wato abahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kashe wato da idan ɗan wato ya kashe wato babansa idan har ya kashe shi da gangan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa a kashe ɗan yanzu mun karanta wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs mun rubuta musu ko mun wajabta musu a cikin littafin at-taura cewa lalle duk wanda ya kashe wata rai za a kashe shi shi ma to idan ɗa ya kashe babansa da gangan ba kisan ganganci ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sawa wato shi ma a kashe shi amma wa kana la yaqtulu abban idza qatala ibna amma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya kashe uba idan ya kashe wato ɗansa idan uba ne ya kashe ɗa shi ba za a kashe shi ba ko da kisan wato ganganci ne a babin misali duk da an samu saɓani tsakanin wato malimai cewa wajen kashe wato baba amma idan ɗan ne ya kashe uban kisan ganganci to za a kashe shi kai tsaye saboda ya kashe mi ubansa malam yake cewa haƙiƙa malamai ahalul ilim sun haɗu ala annahu la yaqtalul walidu bi waladi akan cewa ba a kashewa baba saboda ɗansa idan baba ya kashe ɗansa wato ba za a kashe shi ba a babin musari washtama'u bi hadisin ko kuma wahtajju bi hadisin ibn abbas radiyallahu anhu sai suka kafa dalili da hadisin abdullahi dan abbas yaddar Allah ta tabbata a gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ce la tuqamul hudud fil masajid ba a tsaye da haddodi a cikin masallaci har idan an kama mutum za a masa haddi ba a tsayarwa a cikin masallaci fita ake yi fili yadda jama'a da su gani sai a je a tsaye da wato haddi din kamar yadda a ƙasar saudiya yanzu suke sai a je farfajiyar fili mutane su tattaru a zo a rufe wa mutum fuskarsa in abin na filla kayi ne a fille masa kayi in na bulala ne a bulale shi yadda dai mutane suke gani don ya zamo ibra wato abin lura ga sauran wato mutane manzon Allah ce la tuqamul hududu fil masajid ba tsaye da wato haddodi wato a cikin masallatai ya abi manzon Allah sai ce wala tuqtalul walid bi waladi sannan kuma ba a kashewa uba da ɗansa idan ya kashe wato ɗansa shi ma wato ba a kashe shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani asar ya faru a lokacin umar bin khattab cewa wani mutumi ya kashe wato ɗansa amdan wato da gangan farufi a ila umar bin khattabi sai aka ɗaukaka ƙara zuwa ga umar bin khattab ga wani nan ya kashe ɗansa wani wani umar bin khattab ya sa aka kira wannan mutumin da ya kashe wato ɗan nan nasa a wannan lokaci ne faja'ala alaihi sai umar bin khattab sai ya sanya a kansa mi'atu ibilin wato raƙumai ɗari cewa zai biya diya duk da cewa ya kashe ɗansa ɗansa ne da gangan zai biya ni wato zai biya wato diya sai ya sanya masa salasina hikka raƙuma guda talatin daga ciki zai bayar da hikka ne menene hikka su ne waɗanda 'yan shekara uku wasalasina abin nan wasalasina sai ya sanya masa kuma guda talatin abin nan menene jaza'a su ne 'yan shekara wato fudu wa arba'ina saniya su kuma guda arba'in sai ya sanya masa saniya su ne 'yan shekara biyar biyar kenan zai kawo talatin 'yan shekara uku talatin 'yan shekara hudu arba'in 'yan shekara nawa biyar in an hada sun zama guda nawa ɗari wannan shi ne diyar abinda mutum zai biya idan ya kashe mutum wato a kuskure ba da gangan ba wanda ya kashe mutum da gangan kan shi kan menene hukuncinsa kisa a babin misali a kashe shi sai umar bin khattab ya kada baki ya faɗa masa a wannan lokacin yake ce masa ba dan ya ji manzon Allah ya ce walaula anni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul ba dan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba la tuqtalul walid bi waladihi ba a kashewa uba da ɗansa yace laqatamtuka da ana kashe ka wallahi ji Umar bin Khattab amma mi ya hana ya kashe shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hana a kashe uba idan ya kashe ɗansa me ya sanadiyar da ba za a kashe shi ba ita ne wannan ubuwa din wato ubantantaka cewa a matsayinsa na uba shi ne sababin zuwan ɗan wato duniya haka malamai suka ce shi ne wato ba za a kashe shi ba sai dai an samu ƙara wa juna sani wato tsakanin wato malamai a babin misali cewa idan uba ya kashe ɗansa za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba to malamai suka ce wasu daga cikin malamai idan ya kashe shi a bisa kuskure shine wanda ba za a idan ya kashe shi kisan abin nan ganganci sai kuma aka samu a cikin kisan akwai gilla mun fahimta ko kamar ya kama shi ya yanka shi irin yadda ake yanka rago ko ya masa kisa wanda dai akwai gilla a cikinsa to imamu malik da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa za a kashe shi ma uban suka ce ai a nassin ƙura'ani babu wani abin da ya ishara zuwa ga cewa idan wani ya kashe wani ba za a kashe shi banzu mun karanta wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs tun da da kisa ya masa na gilla ba kisa ne wato ko da na ganganci ba ne ba ko shubuha amdan wanda ya kama da ganganci ba shi ma uban wato za a kashe shi amma idan a cikin kisan babu gilla a ciki cewa ba yanka shi yayi ba ba wani sassara shi yayi ba ya masa musula ba to a irin wannan suka ce wato ba za a kashe shi ba waɗansu kuma malaman suka tafi akan zahirin hadisin duk kowane irin kisa ya masa ba za a kashe shi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a kashe uba dan ya kashe wato ɗansa wato ababun wato misali wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa amma shi dai ɗa za a kashe shi idan ya kashe mi ubansa sannan kuma malamai suka ce duk wanda ya kashe wani to haramun ne kuma ya gaje shi babu gado tsakaninsu yanzu idan uba ya kashe ɗansa sai ɗan yana da abin da za a gada to yanzu babu uba ba zai gada ba hakanan idan ɗa ne ya kashe ubansa shi mami ba zai gaji wato mi uban ba yanzu yana daga cikin mawani irs shine an ya katilal mi abin nan ban sunansa shi wanda zai yi gado ya kashe wanda zai gada babu gado a tsakaninsu duk abin da ya bari wato ba zai gada ba ba dan komi ba har ma suke faɗan man ajjala shay'an qabla awanihi hurrima abin nan uqiba bi hurmanihi duk wanda ya gaggauta wani abu kafin aukuwarsa to ana masa uba da hana shi wannan abu yanzu kamar wani ya gaggawar kashe babansa don ya gade shi to ko da baban ya mutu shi ma a babin misali ba za a ba shi gadon mi wato gadan baban ba a wannan misali din sai malam yake cewa wa kana yaju wa kana yajizu qatala man shatamahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato gaba ta 402 kenan yana halatta kashe wanda ya zage shi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wato yana halatta wato a kashe shi saboda ya faɗa a hadisi man sabba nabiyyan faqataluhu walau taba duk wanda ya zagi wani annabi ku kashe shi koda ya tuba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai dai shi ma anan malume sun ƙarawa wato juna wato sai cewa an samu saɓani tsakanin malume shin zu wanda ya zagi manzon Allah za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba wasu daga cikin malume sun tafi akan cewa idan mutumin da ya zagi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam cewa musulmi ne ya zage shi to ya na farko wato yayi ridda ya fita daga da'irar wato musulunci ya katarta saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Allah ya ce ka ce musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon Allah kuntum tastahzi'una kuke musu wato izgili sai Allah maɗaukakin sarki ce la ta'ata zuru kada ku yadda ku kawo hanzari kad kafartum ba'da imanikum haƙiƙa kun kafirta wato bayan imaninku kenan duk wanda yayi wa Allah izgili ko yayi wa ayoyin alqur'ani izgili ko yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili ya riga ya kafirta yayi ridda sai ya tuba zuwa ga Allah sannan ya jaddada wato kalmar wato shahada to yanzu tunda da yanzu ya yi laifi zai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk da anan shi ma malamai sun kasu kashi biyu shi za a nemi tubar wanda ya zagi manzon Allah ko ba za a nemi tubarsa ba kawai kashe shi za a yi wasu daga cikin malamai suka ce ba za a nemi tubarsa ba kawai haka kawai za a kama shi a kashe wasu kuma suka ce za a nemi tubarsa saboda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta cewa duk girman laifin mutum ko shirka ne idan ya tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe masa suka kafa dalili da faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa ƙul ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a innahu huwal gafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsaru ka ce musu ya ku bayina da kuka alminane ya ku bayina waɗanda kuka yi israfi kuka wuce gona da iyaka wajen aikata laifuffuka to la taqana min rahmatillah kar ku ebe tsammani daga rahamar Allah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗayansu sai Allah ce wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku miƙa wuya zuwa gare shi min qabli an ya'tiyakumul azabu tun kafin azaba ta zakke muku wa antum la tunsaruna alhali kuma ba za a yi ba ba za a taimake ku ba kuma hadisi manzon Allah ce at-taubatu tajubbu ma qablaha tuba tana kankara abin da yake gabaninta don haka koda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tuba za a karam idan ya ne za a nemi ya tuba amma kuma suka ce za a kashe shi wannan shine abin da shek kul islam ibn taymiya yake kai da ibn manzur har ma shekul islam ibn taymiya ya rubuta littafi sukutin ya sa masa asaribul maslul ala shatim rasulillah zararren takwabi akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya zagi manzon Allah ko ya tuba sai an yi mi sai an kashe shi a babin misali in ya sau tubarsa ta je ta masa amfani a ina wato a lahira akwai waɗanda suke ganin idan ya tuba kuma cewa ba za a kashe shi ba za a kyale shi tun da dai ya riga ya tuba wallahu ta'ala a'ala to idan kuma kafiri ne ya zagi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ba suka ce idan kafiri ne ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma sai ya zo ya musulunta in kafin ya musulunta ne za a iya mi kama shi wato a kashe shi saboda bai san darajar manzon Allah din ba kamar yadda aka samu wani daga cikin sahabbai cewa yana da wata kuyanga kullun tana aibata manzon Allah kullun tana aibata manzon Allah yana hana ta tana kin halwa wata rana kawai cikin dare sai ta aibata manzon Allah kawai sai wannan uban gidan nata kawai sai ya kama ta ya kashi washe gari sai ya zo ya faɗa wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce jininta ya tafi banza iji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to shi ma sai a kama shi wato a kashe sai jininsa ya tafi wato banza amma idan ya riga ya musulinta to yanzu musulintarsa ta riga ta ya ta kankare masa wannan zagin manzon Allah suka kafa dalili ai a lokacin rayuwar manzon Allah akwai waɗanda suka zazzage shi daga cikin kafirai kuma daga baya suka zo suka musulinta kuma manzon Allah ya ci gaba da mi ma'amala wato da su mun fahimta kuma daga waɗanda suke kafa dalili da cewa abin nan ko ya tuba sai an kashe shi suka ce ai haƙƙin haƙƙin manzon Allah ne da yana raye ne zai iya yafe musu sai a karɓi tubarsu tun da dai yanzu ya riga ya mutu kawai za a kashe su amma da a ƙaddare wani zai zagi Allah sai ya tuba shi kenan wannan ba za a kashe shi ba saboda Allah gafurin mine ne rahim ne kuma Allah yana jinsa amma yanzu manzon Allah baya raye ballantana je ya nemi yafiyar manzon Allah ya yafe masa don haka hukuncinsa mine ne wato kisa ne wato ababu musali gaba ta gaba malam yake faɗa wa kana ya tasu min nafsihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kisasi a kansa cewa idan ya yi wa wani ya aikata ma wani abu cewa idan wannan mutumin ya nemi sai ya rama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bashi dama ya mi ya rama mun karanta a lokacin da muke karanta allimu auladakum akhlaq rasulil sallallahu alaihi wasallam cewa da muka zo muna yin magana akan adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wani asar ko wani hadisi cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wato gazwatu wato badar ya tashi yana jajjera wato sahu tsakanin wato sahabbansa sallallahu alaihi wasallam a hannunsa kuma manzon Allah din akwai wato wata kibiya har ya hada sai da sahu din can sai ya ga wani bawan Allah wanda ake kiransa Sawwat wato bin wato Aziya sunansa kenan irin dan kirjinsa ya dan fito waje bai daidaita wato a cikin sahu ba saboda in an je wajen yaƙi ma ana so mutane su sahu-sahu irin na sallah inna allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus to da yaje ya dan fito sai manzon Allah yaje zai dan seta shi a cikin sahu to a garin sai ya tashi a cikin sahu din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba sai ya dan soke shi da wannan kibiyar da take hannunsa kawai wannan bawan Allah mai suna Sawad sai ya kada baki ya ce wa manzon Allah auja'tani ya rasulullahi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kadumun wato ciwo wa qad ba'asaka Allahu bil haqqi kuma hakika Allah madaukakin sarki ya turo ka da gaskiya wal adali da kuma adalci fa aqizni wato ka bani na rama tun da ka soke ni da kibiya ne maka bani na rama ya faɗa wa manzon Allah haka to fa kashafa rasulu sallallahu alaihi wasallam badalahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya kwaye cikin sa tun da a lokacin da ya soke shi da kibiya ba shi da riga shi ma bara manzon Allah ya kwaye cikin sa shi ma ya dauko kibiyar ya soka wa manzon Allah kamar yanda yayi wa manzon Allah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa nan take shi wannan sawat bin aziya din da ya ga manzon Allah ya ɗage rigarsa to fa asra'a sai ya gaggawa shi a wannan lokacin wa tanaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya yi wa manzon Allah mu'anaka me mu'anaka sai ya rungume manzon Allah sai ya haɗa wuyansa da wuyansa mushtaqul min al-unuq duk sa'ilin da wani ya rungumu wani ya zaro wuyansa ta kafaɗarsa shi ne ake kiransa mu'anaka sai ya yi wannan kawai sai ya rungumu manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa qabbala badalahu sai ya je ya sumbaci maimakon ya soka wa kibiyar a cikin manzon Allah sai ya sumbaci cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzon Allah ya ce masa ma hamalaka ala haza me ya dauke ka akan haka kuma kai ka ce za ka rama kuma ka zo ka rungume ni ka sumbaci wato ciki na sai wannan sawatin sai ya kada baki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina so ya zamo ƙarshen abu haɗuwa na da ke ya zamo jikina ya shafi wato jikinka ko da ya yi shahada a gaza wata badar ya zamo dai ƙarshe cewa jikinsa ya taɓa jikin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to fada alahu rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya masa mi addu'a a wannan lokaci kenan manzon Allah yana bayar wa mutum ya rama idan manzon Allah ya masa wani abu sallallahu alaihi wasallam ya yi wa manzon Allah mi haddi kenan za a ce tun da ya gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bashi ina ga saboda ƙwarewar lokaci da mu tsada minti takwas to ai lokacin abin da namu shiga nan gaban yana da ɗan tsayi ne kaɗan mun sani maka a minti takwas to ma nan ke cewa kana idza zana rajul mutazawwij rajjamahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani mutum mai aure ya je ya aikata wato zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa wato a masa wato rajam wato a jefe shi sai ya ce wa kana ya ƙadi alaman zana wa huwa gairu mutazawwij bi jildin wata garibin sana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ana yin hukunci ga mutumin da bai taɓa yin aure ba idan ya aikata wato zina a masa bulala sannan kuma a fitar da shi a gari a kai shi bakunci zuwa wani gari na tsawon shekara guda haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam idan wani wato duk da malamin sun faɗi me ake nufi wato da zina gashi nan dai shine mutum ya taki wata mace ta gabanta wanda ba mallakarsa ba ko abin da ya kama da haka kuma hukuncin hakan haramun ne wato a musulunci saboda Allah maɗaukakin sarki ya hana wala ta ƙaramu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila cewa kada ku yarda ku kusanci zina domin ita albasha ne da kuma mummunan wato ne ta farki kuma da Allah maɗaukakin sarki yana faɗin siffofin bayin Allah na ƙwarai sai ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يداعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه محالا إلا من تاب وآمن وآمن منين وآمن مي وعمل صالحا فأولئك يتوب الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات da yana faɗan bayan Allah na ƙware sai Allah ce su ne ba sa haɗa Allah da wani wajen bauta sannan ba sa kashe ran da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a kashe sannan kuma walaye zunun ba sa aikata zuna sai Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ko ya shirka ko ya kashe rai ko ya aikata zuna yalqa asama zai haɗu da sakamakon sa a ranar tashin sakamakon zunubinsa zai haɗu da shi ranar tashin alkiyama waɗansu daga cikin malamai suka ce a sama ɗin nan kwari ne shi ma a cikin wuta kamar yadda gayya take ita ma kwari ne a cikin wuta da ya ce fakalafa min ba'dihin kalfun adaqus salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqauna gayya sai suka ce ita ma a sama ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya ce yalqa a sama ai zai haɗu da wani kwari ko wata azaba a cikin wuta sai Allah ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai to fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana sune waɗanda Allah madaukakin sarki yake canja munanan ayyukan su su koma kyawawa duk sa'ilin da mutun ya aikata mummunan aiki sai ya bibiye shi da kyakkyawa wannan kyakkyawan zai shafe mummunan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa menene ittaqillaha haisa ma kunt sai ce mi wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin ko kuma yake cewa menene cewa da yace ittaqillaha haisa ma kunt wattabi sayyi'atil hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin kai taka tsantsan da dokokin Allah duk inda kake haisu din nan suka ce tafiduz zaman wal makan tana fa'idantarwa da zamani da lokaci da abin nan da gurbi duk gurbin da ka samu kanka kai taka tsantsan da dokokin Allah duk zamanin da ka samu kanka kai taka tsantsan da dokokin Allah ka ji tsoron Allah sannan wattabi sayyi'atil hasana ka bibi munanan ayyuka da kyawawa tamhuha waɗannan kyawawan da su shafe wato munana din wa kaliqin nasu bi kuliqin hasani kayi mu'amala da mutane da kyawawan wato ɗabi'u shine Allah madaukakin sarki yace aqimis salata طرفه النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ka tsaida sallah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarafain naha wato a bangor a bangarorin wuni guda biyu wa zulfan min al-layl da kuma wato tsakiyar dare sai Allah ya ce innal hasanat lalle kyawawan ayyuka yuzhibna sayiat suna tafiyar da munana sai Allah ya ce zalika zikra lizakirina wannan tunatarwa ne ga masu tunatarwa Abdullahi ɗan Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ay zambun a'zamu inda Allah wani zunubi ne yafi girma a wurin Allah sai manzon Allah ya kada baki ya ce masa an taj'ala lillahi niddan wa huwa kalaqaka ka sanya wa Allah kishiya alhali Allah shine ya halice ka iji manzon Allah sai abu nabi ya ce wa an taƙatila waladaka mukafata an yaɗa ama ma'aka ka kashe ɗanka jin tsoron kada ya ci abincinka abu na uku manzon Allah ya ce wa an ta zaniya bi halilati jarika wato kai zina da matar makwancinka ko da ƴar makwancinka iji manzon Allah wannan shine laifin da ya fi girma Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce da na ƙara da na sake tambayin manzon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ƙara mu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da cikin sahabbansa sai ga wani saurayi ya zo fifiya fifiya irin samarin nan da basu samu sun yi aure ba daman Allah madaukakin sarki ya ce falyas minana falyasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha ta yughniyahumullahu min fadak waɗannan da ba su samu damar yin aure ba Allah ya ce su ɗan kakkame har sai lokacin da Allah ya wadata su mi daga falalarsa to ɗan sha'awarsa ta ɗan motsa sai ya zo gaban manzon Allah yake cewa a zilli fi zina ya manzon Allah kamin izini mana na je ne zina mana yana zuwa yana faɗa sahabbai sai suka dirare shi kai iyaye na ka zo ka ce wani manzon Allah ya maka izini ke zina sai manzon Allah ce ku kyale shi ku kyale shi kallo yace udu min ka kusanto zuwa gare ni yana kusantowa zuwa wajen manzon Allah sai manzon Allah ya zaunar da shi sai ya ce a tuhibbu li ummika yanzu kana so a yi zuna da gatumarka dan nan sai ya kada baki ya ce manzon Allah ja'alani Allahu fidaka wallahi la uhibbu Allah ya sanya ni fansa a gare ka ya manzon Allah wallahi ba na so sai manzon Allah ce masa to wannan su kazalika kuma mutane ba sa so a yi zuna da gatumarsu sai ya ce a tuhibbu li ibnati kana so a yi da yarka sai ya ce masa a aya manzon Allah sai ya ce wannan so kazalika a tuhibbu haka dai manzon Allah ya tajera a tuhibbu li uktika kana so ga ayi da yar uwarka ya ce masa la uhibbu har daga ƙarshe manzon Allah ya kare masa wana sai manzon Allah sai ya ɗora hannunsa akan kirjinsa sai ya ce Allahumma igfir zambahu wa dakhir qalbahu wa ahsin farjahu haka manzon Allah ya ce ya ce Allahumma igfir zambahu ya Allah ka gafarta masa zunubansa waɗakir ƙalbahu ya Allah ka tsarkake masa zuciyarsa wa ahsin farjahu ya Allah ka kare masa al'aurarsa tun daga nan wannan saurayin bai sake jin sha'awar yin mi zuna ba wani bawan Allah ya tura wato ɗan sai je yi masa sayayya a kasuwa ɗan kasuwa ne ka soyo kaza ka soyo kaza ka so kaza sai da ya kama hanya ɗan zai tafi sai ya kira shi sai ya ce masa to ihfaz irda uktik ka kiyaye mutuncin yar uwarka gata nan a gida ka kiyaye mata mutuncinta yaron sai abin ya daure masa kai ya za a ce ya tana gida kuma har ma ke tambayan baba to kaifa ahfizu irdaha wa hiya ma aka fil bayt ta ya zan kiyaye mata mutuncinta alhali tana tare da kai a gida uban bai ce masa komi ba ya kale shi ya tafi ya masa tami ta manya sai da ya fita ya kama hanya ya tafi je da ya kama hanya kawai ana nan kawai sai asaqi irin masu sai da ruwan nan ko ruwan jarka ko abin nan sai ya zo ya kwankwasa kofa sai zai kawo ruwa yarinyar sai ta je ta buɗe masa ya shigo ya zo ya tiltila ruwa a randina ya kama zai fita har sai da ya fita kuma shi mai ruwan tsoho ne ya manyanta ma ba yaro ba ne sai da ya kama hanya zai fita ya zo bakin kofa sai ya dawo yarinyar tana jikin kofa tana nema ya haɗa fita ta rufe sai ya zo sai ya sumbaci kuncinta kawai sai ya fice kayanta kuma uban yana gani ta daga ya yi magana ba bai ce wani irin ɗan iska ba ne ba ka zo har gidana ka sun ba ce min yata ba ya san dai ruwa baya tsami mi baya tsami banza sai da ɗansa ya dawo a tafiya ya zo ya ce na sayo wannan kaza na sayo wannan kaza na sayo wannan kaza uba yana jin sa ya shuru sai da ya haɗa sai ya ce masa a sabtar imra'a cin akwai matar da ka afka mata ne sai ya ce la ni ba wata mata da na afka mata ya ce an shirika billahi a sabtal imra'a ina haɗa ka da Allah akwai matar da ka afkawa yanzu ya haɗa shi da Allah zai masa ƙarya ba zai masa ƙarya ba sai ya ce laqitu ma imra'atin fa asabtu laha al-ubla na haɗu da wata mata amma dai na ɗan sumbace ta dan ya faɗa wa uban sai uban ya kada baki ya ce masa addiqatu biddiqa law zitta lazida alayka yace kaɗan da kaɗan da ka ƙara kai ma da an ƙara maka sun bayayi sai aka mi aka sumbaci kanwas da ya wuce sumbashi ma da an wuce wa kanwasa mi sun ba Allah ya kyauta za mu tsaya a nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma ya yafe mana karancin saninmu ne in mun zo karatu na gaba sai mu dora akan haddin wato zina yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk na'am na'am eh na mazinaci jefewa za mu ci nan gaba jefewa ake tona rami ake a sashi a bar iyakayinsa sai a jefe insha Allah insha Allah mutane ai wa'azin a mutane ake so a yi ba a aljanu ba algafar tamal a ba sarewa ba ne shi haddin kisa ne shi ne za a fille masa kai amma shi haddin zina ga mutumin da ya taɓa yin aure shi ne a rajamu a jefe shi shi ne abin da za mu ɗora in mu zo karatun gaba Allah maɗaukakin sarki ya taimake.